أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau litini takwas ga watan ramadan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1440 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna ci gaba da karatun fassarar alkur'ani mai girma za mu tashi aya na arba'in da ɗaya daga suratu Ali Imran. Kala rabbi alli aya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكير
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار آه زكريا عليه السلام يتشي يا أبنجينا كسن يامن وتعلامة wacce zan gane wannan addu'a na wata amsu iyalina ta sami juna biyu. Allah subhanahu ta'ala ya ce masa ta hanyar mala'ika Jibrilu, a ayatuka Allah tukalliman nasa talatata ayyamin illa ramsa. Alamarka na cewa iyalinka ta sami juna biyu shi ne ba za ka yi magana da mutane ba har kwana uku, ba za ka iya magana da mutane ba. har kwana uku sai dai ishara amma duk da haka ka yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka yawaita tasbihi a maraice da safiya a malamai an ce da ya ce ƙala rabbi alli aya ɗin nan abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya ce mashi ayatuka Allah tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza ba za ka iya magana da mutane har kwana uku ba saboda dan me zai nemi aya zai nemi alama akan abin da Allah ya tabbatar masa to amma dai wannan ba daidai bane domin neman ayansa ba dalilin shakka bane irin wancan ne na annabi Ibrahim alaihi salam iskala Ibrahim rabbi arini كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم saboda haka irin wannan ne na itmi inanin zuciya na bayan Allah wasu suka ce abin da ya sa ma ya ce rabbi alli aya yana son ya fara godiyan ni'imar Allah tun daga ranar farkonta watan tun ranar da aka sami juna biyu ya zama ya sani don ya fara godiya ibada na musamman na godiya ga wannan ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya masa na bashi wannan ni'ima din Allah subhanahu wata'ala ya ce masa to alamar ka shine ba za ka iya magana da mutane ba kana so ka yi magana da mutane amma ko ka buɗe baki ba za ka iya magana ba sai dai alama da hannu amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yawaita zikirin Allah wadhkur rabbaka kathiran duk da ba za ka iya magana da mutane ba amma Allah bai ɗauke maka zikiri ba zikirin ma da yawa Allah yake so kai wazkur rabbaka kathiran ka yawaita zikirin Allah subhanahu wataala wasabbih bil ashiyi wal ibkar kuma ka kasance mai yawan tasbihi bil ashiyi watan al ashiyu shine daga lokacin da rana ta zawali ta motsa daga tsakiya watan kamar lokacin azhar ya fara shiga kenan ko to har zuwa fadawar rana shi ake ce ma ashi al'ibkar kuma shine daga lokacin da rana take shirin fitowa har lokacin da ta kai tsakiya ɗin saboda haka da dukudukun safiya da yamma ka zama mai yawan ambatan Allah da tasbihi gare shi wannan yana nuna mana girman zikirin Allah subhanahu wataala a wajen Allah ba inda da wani yanayi da Allah zai dauke wa bawa zikiri to da wannan yanayin yana ciki lokacin da ba zai iya magana da kowa ba ko ya so magana ba zai iya ba amma Allah subhanahu wataala ba zikiri kawai yayi masa umarni da shi ba a'a yawaita zikiri aka nemi yayi a wannan yanayin ma haka lokacin yaki kaga lokacin yaki ana yaki ya kamata a ce mutum ya shagala daga komai to amma har a lokacin yaki Allah subhanahu wataala ba wai da zikiri kawai Allah ya mun al'umma umurni ba a'a da yawaita zikiri ne shi ma ba a yadda ya zikiri ko da kaɗan kaɗan ba ko da ana cikin yaki sai Allah ya ce ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wazkurullaha katsiran ku zama masu yawaita zikirin Allah subhanahu wataala ko kwa sami tsira ko kwa zama masu falahi saboda haka wasu malamai suka ce in ma ka lura da ibadun da ake shar'anta gaba ɗaya addini zaka samu kowace ibada an shar'anta an shar'anta ta don zikiri Allah subhanahu wataala ya shar'anta ta ya sa a yi ta ne don ambatan Allah don zikirin Allah don yawaita zikirin Allah Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani qararawa aqimis salata bizikri bizikri ta tsaye da sallah don ambatan Allah inna salata tanha anil fashai wal munkari wala zikrullahi akbaru sallah tana hani ga alfasha da almunkari amma zikirin Allah shine mafi girma malamai suka ce zikirin Allah shine mafi girma wajen hani da alfasha da almunkari ko ko a'a zikirin Allah shine mafi girman abin da sallah ta kunsa wala zikrullahi akbaru haka ga yanan dai wajen azumi wali tukmilul iddata wali tukabbirullaha Allah ya shar'anta muku azumi ne dilli wali tukabbirullaha dan ku yawaita kabbar bari kuna yawaita girmama Allah subhanahu wataala dan haka Allah subhanahu wataala ya sa ku yi azumi sha ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fayajatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tadawwa khairan fa huwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ko yuridu Allahu bikum al-yusra afwan wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun saboda haka haka ayyukan hajji zaka gani wannan kam dama Allah ya faɗa a cikin ayoyin Al-Qur'ani al-hajju ashurun ma'lumatun faman farada fihin al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajji wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu inna khayra zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idha afattum min عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا شما ذكرين يقول فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم منه fazkuru Allah ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra har yanzu dai kuna cikin zikiri kun gama zikiri kafin ku fara zikiri kaman dai Allah ya shar'anta shi dan yawaita zikirin Allah ne subhanahu wataala haka dukka idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkuru Allah haka dai a to shi ma anan Allah subhanahu wataala yawa annabi zakariya alaihi salam umurni da irin wannan zikirin yawaita zikirin Allah yawaita ambatan Allah subhanahu wataala duk da wannan halin da yake ciki wasabbih bil ashi wal ibkar kuma ka zama mai tasbihi ga Allah subhanahu wataala a safiya da maraice na وإذ قالت امرأة إمران رب إني وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أكتنا لو كتندا ملائكو سكتشيوا مريم إن الله اصطفاك لله الله سبحانه وتعالى يا زابي يا زابيك وطهرك Allah ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alami kuma Allah subhanahu wataala ya zabe ki a cikin matayen talikai gaba ɗaya matayen watan talikai gaba ɗaya bayi a nan watan ana an koma daga kissan zakariya za a koma a bamu kissan kuma sayyidatuna maryam da ɗanta annabi isa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya ce ka tuna lokacin da Allah ya ce wa maryamu inna Allah astafaki Allah ya zabe ki aka ce wannan zabe ki na farko ana nufin ya zabe ki saboda ya sanya kiki zama watan alama cikin ibadan Allah cikin tsarki cikin ɗaukaka da kusanci da Allah da wanda har wasu ma sun ce cikin annabta wasu sun ɗauke ta cikin annabawa ko da yake dai abin da ya fi rinjaye shine waliyi ya ce wanda ta kai makamin ƙarshe na wilaya amma bata zama annabiya ba saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamula min rijali kathirun wa lam yakmul min nisai ko illa maryamu ibnatu imran wa asiyatu bintu muzahim ko illa asiyatu bintu muzahim imra'atu fir'aun wa maryamu ibnatu imran a wa inna fadla aishata ala sa'iri nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am ko ko ɗaya hadisin na tirmidhi ko khairu nisa'il alamina آسية بنت مزاحم ومريم ابنة إمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما في الخير ماتن دنيا غبا ماتن حلتا ماتن تالكي سوني ودنن ماتا ينغدا هدو آسيا بنت مزاحم إيال فرعون مريم ابنة إمران عليها السلام دا Khadijatu bintu Khuwailid iyalin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai da kuma Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu nisa'il alamin saboda haka dai Maryamu tana cikin wanda Allah ya yi wa irin wannan zabin ga nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassale mana wa taharaki ya tsarkake ki sun ce tsarkakewa anan ana nufin tsarkakewa daga al'ada ba ta yin al'ada amma Allahu alam Allah ya san abin da yake nufi da tsarkakewa ya dai tsarkake ta tsarkakewa na ma'ana ya fi muhimmanci akan tsarkakewa na al'ada domin al'ada ba na ƙasa bane a cikin mace zai yi ma rashin yin al'ada shine zai zama na ƙasa ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakunna ya ce masu naqisatu dinin ya fassara alaysatil mar'atu idha hadat lam tusalli wa lam tasum to amma bawa ya tsaya a yanda Allah ya halicce shi baka ganin da a ce mace in tana haila za ta dage ta ce sai ta yi sallah za ta saba wa Allah saboda haka ashe ta bar sallah a lokacin da take al'ada shine daukakanta shine isanta shine kamalanta wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su naqisatu aqlin wa dinin ne saboda abinda Allah ya tsara musu a rayuwa amma ba yana nufin rashin kamala ne a cikin addinin ta ba a dan haka dai Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da tsarkakewa amma tsarkakewa na ma'ana tsarkakewa daga sabawa Allah subhanahu wataala tsarkakewa daga shiga cikin abin da Allah baya so ya fi ƙarfin ma'ana akan wancan tsarkakewa na hissi daga al'ada wasfafaki ala nisa'il alamin kuma Allah ya zaɓe ki akan sauran matayen talikai gaba ɗaya anan mala'iku sun yi magana da Maryam alaihassalam wannan yasa wasu ke ganin to ai ta zama annabiya to amma ka'ida ita ce ba wai duk dan an yi wa halitta wahayi shikenan ya zama annabi ba jiya wani yayi tambaya akan wahayi ko cewa ya za a ce ga Maryam ana mata wahayi kuma ita ba manzo ba to shi wahayi kala kala ne daga cikin nau'o'insa wasu ne kadai daga ciki wanda ba su wuce uku ba su kadai ne Allah ya keɓance manzanni da su su ne taklimi wa kallama Allah Musa taklima ko wahayi kai tsaye daga Allah inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin ko ko wahayi ta hanyar mala'ika aiko mala'ika ya zo ya gaya wa mutum ɗan saƙon Allah cewan shi ya zama manzan Allah to irin waɗannan su ne Allah ya keɓance annabawa da su amma akwai sauran nau'o'i da Allah ya bamu labari a Qur'ani bai za haina ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahadu anna muslimun ko aw haina ila alhawariyina hawariyin kuma kowa ya san ba annabawa bane ba manzanni bane yan fadan annabi Isa alaihi salam ne ko wa awha rabbuka ila an-nahli أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون النخل زما ita ma ga yana Allah subhanahu wataala ya faɗa mana yayi mata wahayi to saboda haka dai a takaice halittar Allah da dama Allah subhanahu wataala yana iya musu wani nau'i daga cikin nau'in wahayi amma ba wahayi na shari'a ba ba a ba su wata shari'a musamman a zo masu da wani abu sako daga Allah na wata shari'a ga bayan Allah ba wannan Allah subhanahu wataala ya yanke shi sauran nau'o'in ah, suna nan akan ce akwai at-tahdith ko kana fi man qablakum min al-umami muhaddathuna fa in yakun fi hadhihi al-ummati fa Umar ibn al-Khattab muhaddathuna tahdisi irin wanda ake masu magana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Umar na cikin su muhaddathu ko akwai al-ifham wa Dawud wa Sulaiman idh yaqumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidina fa fahamnaha Sulaimana fa fahamnaha irin wannan ifham din akwai albayanul am akwai albayanul khas akwai al-isma akwai al-ilham duka waɗannan suna yuyuwa ga dukkan kowane bawan Allah amma wanda Allah subhanahu wataala ya zaba ya soye masa amma dai ba zai bashi wani abu wanda yake shari'a ce a daban ko wani abu wanda za a ce shari'a ce a yi umarni ga halitta da shi ko ya zama wani abu wanda za a aiko shi zuwa ga mutane wannan ya yanke daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وإذ قالت الملائكة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم Allah ya zaɓe ki da cikin matayen halitta gaba ɗaya kaga wannan duk da gashi an ce istifa'i malamai suka ce istifa'i ala nisa'il alamin wannan na ƙarshe shine zaki haihu babu namiji shine istifa'i shine zaɓin da Allah ya maki ke kadai ce a cikin halittan Allah gaba ɗaya cikin mata wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa za ta haihu babu namiji dan bature ya ci gaba ya iya talqihi ya saka ruwan namiji a cikin jikin wata ko ya dauki buwaizanta ko wani abu wannan har yanzu dai ta hanyar talqihi ne amma haihuwa babu namiji mace ita kadai ta haihu to wannan ba zai faru ba sai ga annabi ga sayyidatuna maryam alaiha salam da danta annabi isa alaihi salam na
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك ki zama mai kaskantar da kai ga ubangijinki ga Allah subhanahu wataala wato wasjudi kuma ki zama mai yawan sujada ga Allah subhanahu wataala warka'i ma'ar raki'in ki zama mai yin ruku'u tare da masu ruku'u wato an ce raka'a shine sunkuyawa to sunkuyawa har in ya kai sujada ma ana kiran shi za a iya kiran shi ruku'u amma dai anan ana nufin ruku'u wanda bai kai sujada ba wasjudi kuma sujadan gaba daya malamai sun dogara da wannan hujjan akan cewa wata matsala ce ta usulul fiqh wannan da luga kuma ta usulul fiqh cewa wawi yana nufin mutlaqul jam'i ne baya nufin tartibi watan an zo da wawi a cikin magana baya nufin daga wannan sai wannan yana nufin kawai tarawa ne domin inda yana nufin tartibi da a gairul qur'ani za a ce ya maryam uqnuti li rabbiki warka'i wasjudi tunda ruku'u ne a farko kafin sujada to amma tunda Allah subhanahu wataala ya ce wasjudi warka'i ma'ar raki'ina ya nuna cewa a kawai wawin yana nufin mutlaqul jam'i ne wannan matsala ce ta usulul fiqh duk da imamu shafi'i ya saba a cikin wannan matsalan amma dai a jamhurin malamai sun tafi akan tabbatar da haka wallahu alam za mu ga uknuti li rabbiki wasjudi warka'i malamai suka ce da Allah ya mata wannan umarnin da ta fara ibada sai da kafafunta suka yi tawarru irin wannan na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake miƙewa hatta tawarramat qadamahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsananin tsayuwa da ibada ga Allah subhanahu wataala to haka bayan Allah zababbu suke idan Allah subhanahu wataala yayi musu wani jarabawa suna neman faraj din shi fazau ila salati idan Allah subhanahu wataala yayi musu wani kyauta suna son godiya ga Allah fazau ila salati watan su dai sallah waju ila qurratu aini fi salati dinnan su dai sallah ita ce kullum suke komawa zuwa gare ta idan suna cikin yanayi na ƙabdu ko suna cikin yanayi na bastu ba su da wani abu wanda yake masu daɗi kamar komawa zuwa ga sallah ga Allah subhanahu wataala da haka in kaga bawa Allah ya jarabce shi da kin sallah to dama Allah ya nufi ya nisantar da shi daga shi ne Allah bai nufi ya zama yana kusantan Allah ba domin hanyar kusantan Allah shine hanyar sallah hanyar wannan sujadan da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala na'am ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أسلامهم نقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون Allah subhanahu wataala ce wannan daga labarin gaibu ne muke wahayi zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlabahum ayyuhum yaqulu maryam baka tare da su lokacin da suke jefa alqalumman su kowa yana son ya zama shi zai dauki kula da maryam watan wane ne cikin su zai dauki kulawa da ita maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun baka tare da su lokacin da suke husuma a tsakanin su a a nan Allah SWT ya kira wannan anba'ul gaibi watan labarin gaibi duk da abin da ya riga ya faru ne kuma da wasu a wajen ya faru da su amma Allah SWT ya kira shi anba'ul gaibi saboda Allah SWT bai sanya wani ilimin wannan a cikin wani littafi ba sannan kuma manzan Allah sallallahu Allah bai sa wani ya zo ya gaya wa manzan Allah sallallahu wannan abin ba don haka wannan yake nuna mana ashe gaibu wanda zai yiwu wani bawa ya sani wani bai sani ba a ya kasu kashi uku ko dai abin da aka yi a baya kafin ka zo ko baka ne kaga wannan yana ciki Allah ya ce mana zalika min anba'il ghaibi kai a gare ka gaibu ne amma ga wani ka ba gaibu bane ga wanda aka yi a gabansa ba gaibu bane ko kuma abin da aka yi yanzu amma ba a gabanka ba aka yi yanzu yanzu lokacin da ake ciki amma ba a gabanka ake yi ba shi ma wannan gare ka gaibu ne amma ga waninka ba gaibu bane za mu gani wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum kaga ta'kuluna wa tadakhiruna ai kaga abin da yake a yanzu ne amma da yake ba a wajen bane sai ya zama gaibu a ko ko abin da za a yi nan gaba abin da za a yi nan gaba Allah subhanahu wata'ala ya keɓanta da iliminsa amma yana sanar da wanda ya so yana sanar da wanda ya so kamar yadda ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisan Bukhari da Muslim duk mun sani ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya bari na labarin abin da zai faru face sai da ya bai wa sahabbansa labarin wannan abin wanda ya fi haddacewa wanda ya fi tunawa shi ya fi haddacewa wanda ya fi ilimi shi ne wanda ya fi tunawa wanda ya tuna yana tune wani riwayar wanda ya manta ya manta ma'ana dai duk abin da zai faru nan gaba daga wannan lokacin sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa sahabbansa labari dan haka bawa zai iya zama wanda Allah ya sanar da shi wani abu daga cikin gaibu ana kiran shi al-muallamu bil ghaibi Allah ya sanar da shi wani abu daga cikin gaibu amma al'alimu bil gaibi to shine Allah subhanahu wataala alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin kaga sai wanda ya zaba ya yarda sannan zai sanar da shi to wannan ma daga cikin labaran gaibu ne nuhihi ilai وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم من يبيان wannan wajen ajiya ko baka tare da su lokacin da suke jefa alƙalumman su suna ƙuri'a domin ƙuri'a sunna ne amma ya sha bamban a duk da yake Abu Hanifa daga cikin malamai ya tafi akan bai yadda da ƙuri'a ba to amma malamai suka ce hadisan ƙuri'a ba su inganta a wajensa bane ba su iso masa bane da sun iso masa da ya yarda ko domin ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai fita yana ƙuri'a tsakanin iyalinsa ko wanda duk ƙuri'an ta ya fito shikenan da ita zai tafi to amma shi Abu Hanifa ƙuri'a yayi masa kama ƙwarai da al-istiqsamu bil aslam wanda Allah subhanahu wataala kuma yace rijsun min amali shaytan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan Allah ya ce dattire daga ayyukan shaidan saboda haka sai ya ce shi bai yadda a yi ƙuri'a ba abinda ake nufi da azlam shi ne kaman kacici kacici a sai ka zo kana son yin tafiya sai ka sami takardu guda uku ɗaya sai ka rubuta alkhairi sai ka dukunkune misali sai ka linke takardar ɗaya sai ka rubuta sharri sai ka linke ɗaya sai ka barta emci ba komai sai ka jefa su misali sai ka zaɓi takarda ɗaya duk wanda ya fito to shi ne abinda wa'ana kamar a ganinka shi ne abinda zai faru da kai idan ka ga alkhairi to sai ka yi tafiya idan ka ga sharri sai ka fasa ko tafiya ko kowane aiki da yawa mutane suna cewa suna istikhara da irin wannan uslubin ina yawan faɗi ba wani istikhara a haka duk wani wanda zai istikhara ya kul- ya dunkula ya dunkula abubuwa ko ya bude wasu abubuwa in ya sami abu kaza alkhairi ne in ya sami abu kaza sharri ne in ya sami kaza baina baina ne wannan duka ba ya da asali a addinin musulunci shine aslam shine aslam abinda istikhara yake nufi ka baiwa Allah zabi shi kuma Allah ya zaɓan maka idan ka riga ka yi istikhara to duk abin da Allah ya zaɓa alkhairi sai ka bar wa Allah zaɓi sai ka aikata idan ka fita za ka in ma tafiya ne idan ba alkhairi ba ne Allah zai hana tafiya so da ka ba shi zaɓi sai wani abu ya zo sai ya hana tafiya idan alkhairi ne Allah zai nufi tafiyan kuma ya maka albarka a ciki kamar da yanda yake a hadisin Jabir wannan shine istikhara amma wancan shine azlam shi kuma ƙuri'a shine tsakanin mutane suna neman wani abu sun kasa daidaituwa shikenan a ce to za a yi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta faɗo a kansa shikenan rabonsa ne to kaga wannan ya sha bamban da wancan Allah ya ganar da mu don haka Allah subhanahu wataala ya ce wannan yana da cikin labaran gaibu da muke maka wahayi wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yaqfulu maryam baka tare da su lokacin da suke jefa alƙalumman su kuma kamar yadda kuka ce shi zakariya da Allah ya zaba a khala ‘yar uwar mahaifiyar Maryam tana gidansa yana aurenta, saboda haka kuma manzo Allah sallallahu dama ya ce alhalatu bi manzilatul ummi ko lokacin da Zaid ibn Haritha ya je Makka Allah ya kara masa yarda ya je Makka ya zo da ‘yar Sayyiduna Hamza radiyallahu anhu arda sai Sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda da Jafar ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda da shi Zaid ibn Haritha din Allah ya ƙara masa yarda sai kowansu yana cewa shi ya cancanta ya rike wannan yarinya da aka ɗauko. sai na Ali ya ce ni ‘yar baffana ne kuma sannan a gidana akwai ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama waye kai ni cancanta rene ta in ba ni ba waye kai ni cancanta rainonta zaidun muharis ya ce to shi ma shi fa maulan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda Allah subhanahu wataala ya ambata a Qur'ani cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa ko a kuma shi ya je dauko ta musamman daga Makka idza qada zaidun minha wataran zawwajnaka a shi kuma sayyidina jafar al-tayyar ya ce a'a ai shi ya fi cancanta saboda shi ma 'yar babban sani kuma sannan a gidansa akwai guggwanta yana aure da 'yar uwan mahaifiyanta don haka ba wanda ya kai shi cancanta da ya aure ta afon da ya rike ta tunda yana aure da ƴar uwar mahaifiyanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh gaskiya ne al-khalatu bi manzilatil ummi saboda aka kai rike ta to shi ma zakariya abinda Allah subhanahu wataala ya zaba kenan saboda al-khalatu bi manzilatil ummi lamma qada zaidun ko idza qada falamma qada zaidun min ha wataran zawwajnaka na'am to ala kulli halin dai wannan a shine abinda Allah subhanahu wataala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yafulu maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun iz qalat al malaikatu إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كتنا lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ko mala'iku suka cewa Maryamu alaihassalam Allah yana maki albishir da kalima daga wajensa ismuhul masihu isa ibn maryama sunan shi masihu isa ɗan maryama wajihan fi duniya wal akhirah mai matsayi a wajen Allah a duniya da lahira wa minal muqarrabin kuma yana cikin ababen kusantawa a wajen Allah subhanahu wataala إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة a nan waje in muka lura a cikin wannan ayan suna gaba ɗaya suna gaba ɗaya da ɗayan abu uku ne ko dai suna ko laƙabi ko kunya a larabci to a nan Allah subhanahu wataala ya kira annabi Isa alayhi salam da duka uku inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masihu kaji laƙabinsa Isa ibn Maryama ainihin sunansa ko Isa ibn Maryama watan isa sunansa ibnu maryama a a kunyarsa saboda shi bai da ɗa bai da ɗa saboda haka in za a yi kunya gare shi za a yi kunyarsa ga mahaifiyarsa ne saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya haɗa wa annabi Musa annabi Isa alaihi salam gaba ɗaya uku a cikin wannan aya an ce kalima bi kalimatin minhu anan shine wannan kun fai kun da zamu gani a gaba watan shi Allah subhanahu wataala ya samar da shi ta hanyar kalima ne sabanin dukkan sauran halittan Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala yake samar da su ta hanyar liqa bi kalimatin minhu ismul masih isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhir wata an ce waje shine wanda saboda matsayinsa ake yin abu ko abadi saboda matsayinsa sai a yi abu ko saboda matsayinsa sai a bar abu to isa Allah subhanahu wataala yana da wujahau yana da waɗanda saboda su yakan yi saboda su yakan bari Allah wa huwa khaliqul alami shine malicin talikai halitta gaba ɗaya amma yana da waɗanda a wajensa wujahau idan suka so abu sai Allah ya so abin in suka ƙi abu sai Allah ya ƙi abin in suka ce Allah zai abu sai Allah ya yi abin ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana rubba ash'asa akbara zi imraini law aqsama ala Allah la abar da yawa zaka sami mutum kan shi a dukunkuna gashin shi ba tsafta ma'ana saboda alaman talauci kafafunsa duk ƙura alaman baya da wani takalmin kirki tsumma a ƙasa tsumma a sama baya da wasu tufafin kirki amma da zai ce Allah zai yi kaza Allah zai yi nan take da zai ce Allah ba zai yi ba Allah ba zai yi ba saboda matsayinsa wajen Allah law aqsama ala Allah la abarra to shine irin wannan shine irin annabi Musa alaihi salam ya ayyuhal ladzina la takunu kal ladzina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha wa kana inda Allahi wajiha wata ya kasance mai matsayi irin wanda Allah yana yin abu saboda shi yana bari saboda shi kaga Allah subhanahu wataala wata in an ce Allah yana jin kunyan wani ba yana nufin watan ba za a jingina wa Allah halin kunya a ɗabi'a na ɗan adam amma me kunya yake nufi ko da abin ba shi za a yi ba idan wannan ya so abu sai a yi saboda ana jin kunyansa ko in na ce ina jin kunyan wane sai in bari saboda shi ko in yi saboda shi to saboda haka in ka ji irin waɗannan su ne alwujaha inda Allah subhanahu wa ta'ala to annabi isa alaihi salam shi ma wajihi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min ismihul masih isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabina kuma yana cikin abin kusantawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين كما yana magana da mutane tun yana cikin tsumman goyo wa kahlan kuma zai magana da mutane yana matsayin kahlu a an ce kahlu shine mutumin da ya kai shekara kaman talatin da biyar zuwa arba'in wasu ka ce talatin zuwa arba'in wasu ka ce a'a arba'in ɗin da zuwa sama zuwa kaman arba'in da biyar a zai magana da mutane a wannan filmahadi kuma zai magana da mutane kahalan wa yukallimun nasa filmahadi wa kahalan wa mina salihin kuma yana cikin salihan bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato anan mun san kissan dai a suratu Maryam ita ma Allah subhanahu wataala ya kawo ta da tafsil ɗinta ko واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الله تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله إني عبد الله تشيني أبندا زي فدادك آه إني عبد الله ni bawan Allah ne me shine wai kallimun nasa fil mahdi wa kalan din zai magana da mutane yana yaro ka lura da wani mu'jiza na alqur'ani da wata mu'jiza ta Allah subhanahu wataala wa yukallimun nasa fil mahdi zai magana da mutane yana dan jariri farkon abin da ya fara faɗi wanda ba za a zo a rayu a shekara dubbai wasu na bauta masa wasu na mai da shi abin bauta amma farkon abin da ya fara faɗi a rayuwarsa yana buɗe baki inni abdullahi ni bawan Allah ne saboda haka barranta daga waɗannan masu bauta masa ɗin shine farkon abin da ya yi tun yana jariri sannan kuma Allah su mata sai ce wa kahlan nan ma wata mu'jiza ce wannan wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahlan wa kahlan anan ya nuna cewa annabi Isa alaihi salam zai tafi wajen Allah zai dawo duniya domin ba haka ba to menene abin fada a cikin magana da mutane kahlan dama ai kowa zai magana da mutane kahlan in dai ba bebe bane ko ba haka ba ai kowa zai magana da mutane in ya zama kahlu in dai shi ba bebe bane to menene dalilin da yasa aka ce wayu kallimun nasa fil mahdi wa kahlan saboda kasancewan zai dawo domin zai koma zuwa ga Allah Allah zai dauke shi kafin ya kai shekarun kuhula saboda haka tunda aka ce wa kahlan to zai dawo a shekarun kuhula kenan ya ƙara magana da mutane hadisi ya ce mutane uku ne kadai suka yi magana suna jarirai ko annabi isa alaihi salam da yaron juraij arrahib mun san kissansa ba wanda mahaifiyansa ta kira shi yana ibada shahararren kissa dai a ƙarshe bayan an masa zargin zina ya tambayi yaron da aka haifa ɗin wane ne babanka ya ce wane makiyayi wane mai kiwo wane shi ne baban yaron ya ce shi ne babansa ma'ana dai ya amsa da kuma yaron da ake cikin shayarwa a wasu rak da suka zo wucewa wani mutum yana shiga mai kyau da yanayi mai kyau a zahiri ya ba matar sha'awa wadda take shayar da ɗan ta ce Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan yaron ya saki nononta ya ce Allah kar ka sa in zama irin shi ya koma ya ci gaba da shan nono waɗannan su ne mutane uku wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sun yi magana suna cikin ma'ad annabi isa alaihi salam yana ciki na قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون تتي يا الله يا زاين سامي يارو kuma wani namiji bai shafe ni ba qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha yace mata ai haka ne Allah subhanahu wataala yake halittan abin da yaso idan qada amran idan Allah ya zartar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ai kawai ba abin da zai sai ya ce wa abin kun ka zamo sai abin ya zamo abin ya baiwa maryam Allah ya bata aminci mamaki ya za a yi ta haifi ɗa ba tare da namiji ba sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar mata ai Allahn nan da yake kawo maki tufa da kayan marmari na rani a lokacin damina da na damina a lokacin rani yake kawo maki ba tare da kowa ba Allahn nan da zakariya ya tuna ya roƙe shi hunalika da a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ai shine kuma har yanzu zai iya sa baki da ba tare da namiji ba zai halicce shi a cikin ki a idan ka ba amran in ya zartar da lamari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai zai ce masa ya zamo ne sai ya zamo a nan wato akwai talaka ta ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala kaga wani lamari ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah in ya zartar da shi in ya so zartar da shi sai ya ce masa ya zamo ma'ana Allah yana magana da abin har yana babu ko saboda wannan fa inna ma ya ƙulu lahu ɗin nan lahu zai ce masa ya zamo to lokacin da zai ce masa ya zamo abin fa babu ne amma Allah subhanahu wataala zai magana da shi a matsayinsa na babu ya ce ya zama akwai sai ya zama akwai a wannan duka yana nuna mana watan talakan kuduran Allah a cikin alam na amr da alam na halq duk abin da ya so kawai an yi amfani da kun saboda ita ce kalma mafi gajarta da za a iya nuni da umarnin kasancewa da ita amma lamarin umarnin Allah yana tsakanin alkaf da nun din ne ma watan kun din a mafi karancin abin da halshe zai iya nutuki ne a ba mu misali da shi a ce zamo amma in ba haka ba mujarradin ta'alluqin kudran Allah da abu abin zai kasance na'am ويعلمه الكتاب والحكمة والتوحيد والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل كما زي ilmantar da shi littafi da hikma da attaura da injila wato a littafi anan malamai sun yi maganganu suka ce abinda ake nufi ana nufin rubutu zai zama ya iya rubutu wasu ka ce a kitab ana nufin sauran littafan da suke kafin a taura da injila sufi ibrahim da zabura da na annabi dawud da sauransu allah zai sanar da shi waɗannan littafan sannan kuma zai sanar da shi a taura kuma zai ba shi littafi wanda shi ne injila wallahu alam allah subhanahu ta'ala dai zai ilmantar da shi ilimin dukkan abin da ya kunshi ilmoman annabawan da suka rigaye shi watan duk abin da manzannin da suka rigaye shi suka zo da shi Allah subhanahu wataala zai sanar da shi zai zama ya san wannan abin alaihi salam na'am rasulullah wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum inni akhluqu lakum من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Uh, wa rasulan ila bani isra'il kuma ni manzo ne zuwa ga banu isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum lallai na zo maku da aya daga wajen ubangijinku anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr lallai ni ina halittan maku ayan ita ce ina halittan maku daga turbaya wani abu kaman tsuntsu fa anfuku fihi sai in buri in busa a cikin sa fa yakunu tayran bi idnillah sai ya zama tsuntsu ya tashi da izinin Allah wa ubri'u al-akmaha ina warkar da makawan da aka haife shi da cutan makanta wal abrasa da wanda yake da cutan fata wa uhil mauta bi idnillah kuma ina raya waɗanda suka riga suka mutu da izinin Allah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadaffiruna fi buyutikum kuma ina zan rika baku labari ina iya baku labarin abin da kuke ci da abin da kuma kuke adanawa a gidajenku a ɗakunanku lallai wannan ya ishe ku aya in kun kasance masu imani a wa rasulan ila bani isra'il wannan yana nuna mana annabi isa manzo ne zuwa ga wasu sashin bayan allah ba zuwa ga dukkan bayan allah halitta ba saboda haka an aiko da saƙonsa zuwa ga banu isra'ila ne kaɗai banu isra'ila kuma su ne zuri'an yaƙo ɗan ishaq ɗan ibrahim alaihimussalam an ni kan jitukun bi ayati min rabbikum kamar yadda muka sani dukkan manzo da Allah zai aiko shi Allah yana aiko shi da irin kwatankwacin abin da mutanen wajen suka fi iyawa ne saboda idan ba haka ba ba za su gane wannan yin mutum ne ko yin Allah ba amma idan ya zama sun gwanance a cikin wannan abin da gani sun san cewa wannan ba yin ɗan adam ba sun san wannan ya fi ƙarfin ɗan adam shi yasa annabi Musa alaihi salam da mutanensa suka zama sun gwanance a sihiri sai Allah ya aiko shi da wani abu mai kama da irin abin da suka gwanance a ciki suka tabbatar da gani suka san cewa ba sihiri bane saboda haka a ko ina za ga kullun su suke fara sujada fa ulqiyas saharatu sajidi sujjadan ga sunan ayoyi duka saboda mene saboda su ne suka fi sanin menene sihiri menene ba sihiri ba mutanen annabi isa alayhi salam a lokacin sun shahara ilimin likitanci ya shahara sun san tsibbu so da kasan bayan cikin zamanin addaular romaniya ne addaular romaniya kuma wata ta zo bayan alhadarar yunaniya hadara ce wadda ta shahara da ilmoma na sciences da likitanci da abubuwan da suka yi kama da wannan da falsafa to saboda haka sai annabi isa alayhi salam Allah ya bashi abu mai daga jinsin wannan amma wanda sun san ba irin nasu ba menene abin da Allah ya bashi shi zai iya ya sana'anta abu kaman tsuntsu da yanku sai ya hura a cikinsa don me zai hura a cikinsa saboda shi ma ruhun lahini ko? in mun tuna idan mala'ika za a sami sawun ƙafansa a ɗaiɗibi sawun ƙafan abin da yake hawa a sana'anta ɗan maraƙi da wannan abin a saɗa da shi abin ɗan maraƙi ya rika kuka yana fitar da iska to ballantana kuma wanda shi ruhun layi ne ya nafu a cikin mahaifiyansa aka haife shi so da haka duk abin da ya so ya taɓa ya sami rayuwa sai abin ya sami rayuwa saboda haka in yayi anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfuku fihi fa yakunu tayran bi iznillah sai zama tsuntsu ya tashi amma malamai suka ce bambancin yin mutum da yin Allah annabi Isa alayhi salam zai yi wannan amma ba wannan tsuntsun yanda aka yi shi da girman sa daidai girman sa a haka zai tashi ba zai rika ƙara girma ba yanda aka yi shi iya girman sa kenan zai tashi zai rayu amma a haka sannan kuma ba zai iya tanasul ba ba zai iya haihuwa ya hayayyafa ba ko don abin da ɗan adam zai yi ai Allah ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqina saboda haka ɗan adam ma zai iya gwada halitta amma halittar ɗan adam zai bambanta da na Allah a abu uku na farko ba halitta za a yi daga babu ba ba daga ba komai za a samar da akwai ba sai daga wani abu ne za a iya fitarwa a yi wani abu na farko kenan na biyu abin da za a yin ba zai iya numuwi ba ba zai iya rika karuwa yana ƙara girma yana tsufa yana har ya kai haram da mutuwa ba yanda aka yi shi haka nan zai zauna a haka na uku ba zai iya hayayyafa shi kadai ya rika karuwa yana hayayyafa ba ba zai iya ba sai dai in ya zama abin da Allah ne subhanahu wataala wannan zai yi Allah subhanahu wataala ya ikonsa bature ya iya yin wani amma dai ba zai iya samar da abu daga babu ba wannan Allah subhanahu wataala ya yanke yanke to shi kuma ainihin halitta shine samar da abu daga babu amma a sami tsayin a sana'anta shi kaman tsuntsu a busa mashi abu ya tashi wannan bai kai mamakin abin da annabi Ibrahim ya yi alaihi salam amma ba wanda ya ce wa annabi Ibrahim abin bauta ko a ce ya ɗauko tsuntsaye ya yayyanka su ya daddaka su su zama ya haɗa naman su ya cakuɗa ya yayyanka sannan ya ɗibi naman ba wai naman kowane tsuntsu ya ɗibi ya cakuɗa a ɗibi wannan a zuba a nan a ɗibi wannan a zuba a nan sannan ya riƙe kawunan sannan ya kira su sai wannan naman ya tashi ya je ya haɗe da ɗan uwan shi a can wancan ƙashin ya je ya haɗe wancan fatan ya je ya haɗe wancan gashin ya je ya haɗe su har haɗe su taho kowa an ce in ya miƙa wa wannan kan da ba nashi ba ma sai ya juya ya ki karɓa in ya mi aka miƙa masa kansa sai ya miƙo sai ya haɗe sai ya tashi to kaga wannan ya fi ban mamaki ma akan wancan amma ba wanda ya ce wa annabi ibrahim alaihi salam abin bauta saboda haka wannan anni akhluqu lakum min at-tayri ka asa at-tayri fa anfu fi fakunu tayran bi idnillahi ba dalili ne na cewa a bauta wa annabi isa ba sannan kuma ga yana annabi isa ya gaya mana bi idnillahi wa ubri'ul akmaha wal abrasa saboda su ne ciwukan da suka gagari kowane likita a wancan lokacin ciwon da yake makantan da an halifi mutumin da wannan makantan ne to likitoci a wancan lokacin ba su iya komai da wannan ban san ko yanzu ko sun kai za su iya ba wal abrasa haka ciwon kuturta na fata wanda yake ya bi fata yana cikin halitta shi ma a ce an maganin shi za a iya dakatar da ci gabansa amma ya zama ya warke sarai ya zama babu shi ba kowane irin alaman sa a wancan lokacin yana masu wahala to annabi isa alayhi salam Allah ya bashi kawai da kalima bambancin kuma yin bature da yin annabi isa alayhi salam kenan kaga shi annabi isa da kalima da magana ne zai yi kamar yadda Allah subhanahu wataala da kunne kawai zai sa abu ya faru to shi ma annabi Isa da kalima ne amma bature yanzu shi sai dai da sana'antawa ya hado wannan ya hado wannan ya kokari ya sana'anta amma ba wanda zai zo kawai da kalima ya ce abu kasance sai ya kasance ba zai yiwu ba wannan na Allah ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ya keɓance da wannan ubriul akma wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah kuma ina raya wanda suka mutu da izinin Allah an ce waɗanda ya raya wasu mutane ne ɗaya sunan shi al'adar ko da yake wannan da ya duka kisoshi ne a zai yi su zama sun inganta zai ba su inganta ba wani sunan shi ibn sheikh wani kuma da wani dai shi ma da kuma sam ibn nuh a kisoshin da suna da tsawo lokaci ya riga ya riske mu wa ubdul akma wal absa wa ihil mauta bi idnillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum kuma ina ba ku labarin abin da kuke ci kowa ya zo zan ce mishi yau ga abin da ka ci ka ci kaza da kaza da kaza malamai suka ce abin da yasa wallahu alam Allah ya ce wa ma tadakhiruna fi buyutikum aka kara da shi dan kar a ce ai ya ji kanshin abincin ne a bakin mutumin saboda in mutum ya ci abinci kila abincin na ƙanshi in ka ci miyan kuka za a ji warin kuka kila in ka zo waje to saboda haka za a ce ka sha miyan kuka ko a saboda haka sai aka ce to wa mata dakhiruna da abin da kuka aje a gida ma ba ku riga kun cin ba shi ma za a ba ku labari dan dai kar ma ku zama kuna da wata dama ta jayayya inna fi dalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wannan ya ishe ku aya in kun kasance za ku wani abu zai iya sawa ku yi imani da Allah to wannan ya isa ya sa ku ku yi imani da Allah wallahu alam za mu hakura haka nan za mu amsa abin da ya samu na tambayoyi an yi tambaya jiya akan abin da ya shafi wahayi amma ina ganin dan bayanin da muka yi gwargwado ya wadata wannan yana tambayar mutum zai iya fitar da zakkansa na kuɗi sai kuma ya sai kayan abinci da wannan kuɗin ya kai wa 'yan gudun hijira mafi kyau shine sabanin haka ana son a yi zakka daga sinfin abin da aka fitar wa zakkan a baya da haƙƙi shi ya yi siyayyan saboda inda kamar sa'i ne ko shugaban al'umma ya ce to shi kenan wannan kudin zakkan za a sai kaza da shi to wannan babu laifi amma shi akan kansa bai dace ya zama shine zai hukunci saboda ana tsoron shigar da wani nau'i na san rai a cikin abin da zai yi na sayayya din wallahu alam ko da yake wasu na ganin za a iya amma dai rashin yin shine abin da yafi dacewa mutum ya bada zakka daga sinfin abin da ya cire zakkar a wannan ya ce an yi bayanin malamai da fifikon riskansu da nassi su wane ne malamai don mu bambance su wannan ai bayani ne mai tsawo gaskiya a malamai su ne wanda suka ya danganta hawa-hawa ne amma dai kila mafi karanci su ne wanda Allah subhanahu wataala ya bai fahimta cikin maganan Allah subhanahu wataala suka san maganan Allah suka san maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sanya ake cire hukunci wata in malantan ya shafi abin da ya shafi hukunci kenan daga maganan Allah da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan a matsala ne suka san mafi yawan maganganun malamai a cikin wannan matsalan ko suka san da dama to wannan tambayan da yake yanzu aka kawo su wannan yana tambaya wai mutum ne aka bashi mata bai biya sadaki ba amma duk an san an bashi zai iya bata abin buɗe baki ko ita za ta bashi zai iya bata kayan abincin azumi in ɗaliba ce a a to ai ba wani abu yana daga cikin kyautatawa ya bata abinci ko ya bata kyauta yana daga cikin kyautatawa na manema aure da sanannen abun Uh, wannan yana tambayar mutum ne ya ɗauki kuɗi daga cikin asusun masallaci na fi sabilillahi ko ba zai iya tunawa ko nawa ne ba sai ya yi ta mayar da kuɗi a wannan asusun ya yi ta mayarwa har sai zuciyar shi ya natsu lallai ya biya wannan kuɗin idan ba haka ba ana tsoron ya zama ya yankan makan shi wani sashi ne na wutan jahannama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mutumin da ya ɗauki ɗan igiya daga cikin dukiyar haibara kafin a yan araba ganimanta wani yana tambaya sallah raka a takwas sannan a yi sallama ya yake mafi kyan kowace sallah inda na fila ce a rika sallama bayan raka a bibbiyu wannan shine kaulin da ya fi inganci to amma ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka a hudu tare gaba daya yayi takwas tare gaba daya to amma malamai suna maganganu akai cewa abinda ake nufi zai yi raka'a biyu ya zauna ya tahiya saboda bayan dai duk raka'a biyu in dai nafila ne akwai tahiya kowace sallah bayan raka'a biyu afwan akwai tahiya to zai zauna ya tahiya sannan ya tashi ya kara biyu ya tahiya sannan ya sallama ko ko a ya biyu ya zauna ya biyu ya zauna ya biyu ya zauna sannan ana takwas ya sallama amma wasu malamai sun tafi akan duka wannan babu a kawai jami'an abin da ake nufi bai yi tarawih ba bai tsaya ya huta a tsakanin da an gama raka'a biyu an yi sallama za a tashi a ƙara kawo raka'a biyu ba tare da tsayawa a huta ba shine jami'an din da hadisi yake nufi dan haka duk raka'a biyu dole a yi sallama a ganin su wallahu a'lam wannan ya ce mutum ne aka naɗa limanci a gari sai ya je garin ziyara wata rana to limamin da aka naɗa sabo zai janye ya bai wa mai ziyarar limanci har sai ya koma gida a'a ai limami shine limami shi limami da ba ma ɗan gari ba shi juma'a ba ta waje ba a kansa ba saboda haka ya fi kyau limamin da juma'a ta waje ba a kansa ya yi limanci ko mun san abubuwan da suke wajabta juma'a ko al-istifan da iqama to idan mutum juma'a ba ta waje ba a kansa ba shi yasa wasu malaman malikiya suka tafi akan bako ba zai limanci juma'a ba ga yan gari amma dai matsalan sabani ne da yawa sun rajaha a za a iya din wannan ya ce menene bambancin tasbihi da zikiri ai kaga tasbihi daga subhanallahi sabbaha yusabbihu girmama Allah zikiri kuma mutlaqin ambatan Allah mutlakin ambatan Allah suraka istighfari zikiri ne salati ga annabi zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne Allahu Allahu zikiri ne karatun alqur'ani zikiri ne mutlakin ambatan Allah shine zikiri amma tasbihi kawai nau'i ne daga cikin nau'o'in zikiri wanda yake nuni da kaddasa da girmama Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ya ce a mutum ne yana da jari ‘yar kaɗan sai kasuwar ta lalace sai rasa yadda zai yi sai ya koma yin waƙa don ya sami abincin da zai ciyar da iyalinsa manzo Allah sallallahu ya hana a ba mawaƙa kuɗi ya ce a watsa masu ƙasa ne ma in suka zo suka dame ka da yabo ka ɗebi ƙasa ka watsa musu ne ma a ko da yake sallallahu alaihi wasallam da kansa kuma ya ba Ka'ab ibn Zuhair burdarsa rigansa ta burda da saboda haka wasu suke ganin cewa wancan a watsawa masu yabo ƙasa ana nufin da ya kawai a watan kada a bar su ya zama wani sana'a mutum ya zama yabon mutane yake yi yana cin abinci yana ƙarya yana faɗin abubuwan da ba haka ba shi ko wancan na kawo abubuwan zuhair ɗaukaka addini ya yi yabo ne wanda ya shafi yabo ga addini yabo ga zan Allah sallallahu ga Allah ga addinin Allah saboda haka sun sha bambam wallahu alam so da haka dai waka ba sana'a ba ne bai kamata ya ɗauki waka sana'a ba a wannan yana tambayin menene alakar zakariya da annabi yahya da kuma sai da tuna maryam ai mun faɗa cewa shi ita shi yahya a mahaifiyarsa da mahaifiyar Maryam ya da kanwa ne uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka su ƴaƴan mata ne ya hayabu zakariya da saboda haka wannan shine dangantakansu watan su abna'u abna'u khalati ƴaƴan guggwanni guggwan Maryam da guggwan Yahaya a uwansu uwa ɗaya uba ɗaya suke wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين